لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ya kaddara dawar mu a wannan majalisi namu mai tarin albarka a wannan masallaci na bakin sabuwar kwalta a garin ningi a hijiriya 1447 wanda ya daidai ga 4 ga watan ramadan kuma ya gamdakatar da 21 ga shekarar miladiya 2026 a watan biyu muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka da ya kaddara sake mu a wannan wata na ramadana watan alkur'ani watan rahama watan jin kai watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake ‘yan tabayi daga cikin shi a cikin shi. Hakika, duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa ganin wannan wata, to yana daga cikin zaɓaɓɓun bayi wanda Allah ya zaɓa. Akwai wani asar wanda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba da labarin wa'yansu bayan Allah mu'minai da suka halarci gurin manzon Allah suka kwankwaɗi ilimi to ɗayansu ya rasu da shekara ɗaya ɗaya ma ya bi shi bayan shekara ɗaya wancan na farkon ya mutu a fagen daga ne bi ma'ana ya yi shahada shi kuma wannan daga baya bayan shekara ɗaya allah ya karɓi ransa shi ma ya rasu to sai mafarki wannan da ya mutum daga baya ya riga shiga aljanna a kan wancan da ya mutu a fagen daga da shekara ɗaya to sai ke tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yi mafarkin waɗannan abokaina guda biyu ga matsayin ɗaya ga ɗayan kuma sai ya ce abin da ya sa ya tsere shi saboda ya samu ramadana na ƙarin shekara ɗaya ashe kun ga samun ramadanan da Allah ya baka dama ba karaman ni'ima ba ce ba kamar yadda a bara nake faɗa mana da yawa wasu ba a fara azumin da su ba kuma sun yi shirye-shiryen azumin wayansu kuma an fara ba a gama da su ba wayansu an gama ba a yi idi da su ba haka dai kowa da tashar da zai sauka ya kuma tafi kenan har abada sai dai wani shi to mu yanzu da Allah subhanahu wata'ala ya ara mana numfashi har muka sake ganin wannan shekarar ta hijira 1447 mun fi su ne a gurin Allah ko wani cin hanci muka ba ubangiji wallahi wannan ni'ima ce ba kaɗan ba wannan dako da jira da Allah ya ƙara yi mana bai ɗauki mu ba wala ba karama kauna ba ce to shi yasa ya rage ga mai hankali ya ribaci wannan dama ya more ta wanda kun gani an fi son dogon zango da imani fiye da gajeren zango babu imani to Allah ya ƙara maka tsawon kwana ka ƙara aikin alkhairi ka karanta aikin sharri wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne ba to Allah mun gode maka Allah ka ba mu jinkiri mai amfani sannan mu sani wannan wata ne ka ɗauke shi a matsayin shine final shine watanka na ƙarshe a duniya baki ɗaya ka yawaita ibadu musamman ibadun da aka yi magana a kansu karatun alkur'ani da sauran nau'o'in azkar da aikin alkhairi da sada zumunci da ciyarwa da sa farin ciki a zukatan mu'minai da share damuwa da bakin ciki a zukatan mu'minai duk irin damar da allah ya baka ka yi amfani da ita karka yau kanka rowa karka yau kanka rowa karka yau kanka rowa domin wasu bayan Allah sun mutu gashi can suna ina ma a dawo da su ko da na awa ɗaya ne amma kai gashi nan an bakka awoyi ma barkatai amma sai dai ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani babu ido bata gani ba to wallahi wannan yanzu ganin ake faɗa ma ga wani abu na akan idan akanka ka ga malakul mautu nan dab da kai da ni da kowa ma kawai umarnin Allah yake jira ya ɗauki rayukanmu to amma sai gashi mun samu kanmu a watan alkur'ani watan da aka saukawa manzon Allah alkur'ani a watan akwai dare guda ɗaya tilau wanda ya fi dare dubu wanda shine malamai suka ce wannan dare dubu yana daidai wurin shekara tamanin da wani abu cewa idan Allah ya ma gamdakatar da wannan dare a wannan wata ka guda ɗaya ta wannan dare ta fi dare dubu wanda babu shi a ciki ta fi wata dubu wanda babu shi a ciki to kaga wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne ba to saboda haka wannan gara ɓasa ce ubangiji yake tallatawa bayi ta hanyar manzansa ta hannun manzan shi to ba abin da ya rage iyakaci mu yawaita aikin alkhairi mu karanta aikin sharri yi kokarin ko mu gyara tsakanin juna babu hasada babu kiyayya babu mugunta za ka ga abin takaici wani wannan watan ya zo ya ta amma wai suna ta gaba suna rashin magana to kaga wannan ba sa son manzan Allah wanda manzan Allah ya ce fa mutum guda uku Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama ko ba zai musu magana ba daga cikinsu shine mutanen da suka wuce kwana uku ba su yi magana da junansu ba amma yanzu nawa ne ba ma a ramadanan ba a wannan ramadanan ma ba sa magana wannan duniyar a banza ko dai ka tafi ka ban masa ita ko ya tafi ban maka ita to me gaba a ciki bai isa ya baka ba abinda Allah bai baka ba bai kuma ya sai hana ka abin da Allah ya baka ba to me ya bakin cikin a ciki shi kansa nashi baya hannunsa balle naka nashin karan kansa da yake tunƙaho yana ganin ƙwarewarsa ce da iyawarsa da dabarunsa da sanin makaman neman kuɗi shi kansa wannan shifcin giza ne abin ba a hannunsa yake ba to wanda abin da zai ba kan shi baya hannunsa ina kuma zai iya baka ko ya hana ka to kaga shi ba ta kai lokaci ne ma ka tsaya kana bakin ciki ko kuna rigima ko baka magana da juna so mu ji tsoron Allah mu tsinduma a cikin bayin da za Allah zai yafe a wannan watan baki daya wanda ba kowace al'umma ta sami irin wannan garabasa ba fa irin al'ummar manzon Allah a ce ga wata mai wannan falala ga kuma wani dare mai ɗauke da irin wannan gara basoshi sai al'ummar manzon Allah shi yasa Allah yake siffanta mana shi azizun alaihi ma'anittu an gani ko harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim to wannan haka Allah ya ji kan manzon mu haka manzon mu yake jin kan mu to ba komai yadda kamata mu dage ba illa mu dage da yawan ibadu mu dage da addu'o'i mu dage da tuba da istighfari mu kuma sada zumunci mu gyara tsakanin juna to shine wannan wata zai amfane mu shine wannan watan kuma za mu mori su bakin gwargwado to Allah muna roƙonka ka samu daga cikin bayi wanda za mu mori wannan wata mai albarka Allah kuma ka sa muna daga cikin waɗanda ka yanta a wannan wata mai albarka da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu fara duk da an samu jinkiri muna roƙon ubangiji ya kama hannun mu ya mana jangora abinda muka faɗa na daidai ubangiji ya ba mu ladansa na kuskure kuma Allah ya yafe mana ya kuma ike ije mu ma ga wannan kuskuren baki daya ubangiji da maga farkon ramadana lafiya Allah ya sa mu ga karshen sa mu fita cikin shi salin alin tare da gafara da yafiya ta ubangiji wanda insha Allah subhanahu wataala wanda na san mun kwana ne a suratul nur karshen ta ko to bana kuma da ikon mai kowa mai komai za mu tashi farkon suratul furqan wannan shine darasinmu na farko a wannan wata mai albarka watan ramadan allah ga mu gare ka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد قدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة من جنكي سورة الفرقان bi ma'ana wannan sura babban kanin labarinta shine rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya rarrabewa tsakanin haske da duhu rarrabewa tsakanin shirya da bata rarrabewa kuma tsakanin abin da yake daidai da wanda yake na kuskure daman duk wannan sifa alkur'ani ce ƙur'ani yana da sunaye da yawa to sai ce tabarakan lalzi nazzara alfurqana ala abdihi bi ma'ana albarkoki sun yawaita gawa ga wanda ya saukar da wannan abin rarrabewa ko mai rarrabewa shine alqur'ani ala abdihi akan gabawansa waye bawansa rasulullah li yakuna lil alamin nadhira dan ya kasance gargadi da kuma kashedi ga duniya baki daya waye wannan wanda ya soka da alkur'ani ga wannan bawa nashi domin ya kasance gargaɗe ga mutan duniya baki ɗaya sai ce allazi lahu mulku samawati wal ardi shine wanda mulkin sammai da ƙasai yake hannunsa baki ɗaya walam yattakhiz waladan daga cikin sifarsa shine ya halicci sama da ƙasa bayinsa ne kuma mallakinsa ne sannan sifa ta gaba walam yattakhidh waladan ko bai taba da karda ba bai ma dace riki da ba domin da sifa ce ta tawaya walam yakul lahu sharikun fil mulki ba shi kuma da wani abokin tarayya a shugabanci bi ma'ana laysa lahu nadhirun wala niddun wala wazirun ba shi da mataimaki ba shi da kishiya kuma daga cikin sifarsa wa khalaqa kulla shay'in shine kuma ya halicci komai babba da karami faƙaddarahu ta ƙadira ya ƙadarta shi iya ƙadartawa bi ma'ana ya ƙadarta shi ya ware masa abincinsa ya ware masa abin shansa ko kuma ya ƙadarta shi ya halicci mutum ya halicci aljani ya halicci dabbobi wata min dunihi aliha amma duk da irin wannan girman mai wannan halitta duk da irin matsayin mai irin wannan halitta wanda ya aiko da wannan alkur'ani amma an wayi gari wasu sun riƙi manin Allah ba Allah ba wa'annan da suka riƙa ba Allah ba Allah na gaskiya ba la ya na shay'an alhalin ba su iya halitta komai ba idan an ce a shai bi ma'ana an nakira fi siyaqin nafi ta ummu bi ma ta ummu jami'il ajnasil khalq mana ba abin da suka iya halitta walau kitmirin an gane ko ko kuda ko kiyashi ko sauro ba su iya komai ba hasali Allah ce wa hum yukhlaqun bal ma su ne aka halitta wala yamlikuna li anfusihim darra ba sa iya kare wa kansa abin cutuwa wanda ba zai iya kare ya hana kansa zazzabi ba bai isa ya hana kansa ma'ana malaria ba ko ciwon ciki ko abu makamancin wannan to ya zai iya maka kai kuma ba zai kare kansa balle ya kare maka Allah ce wala yamlikuna li anfusihim darran bi za su iya kare kansu cutuwa ba wala naf'an ba za kuma su iya jawo kansu abin amfanuwa ba kai hasali kuma wala yamlikuna mautan a karan kansu in ciwo ya addabe su ba za su iya kashe kansu su huta ba kuma ba za su iya kashe wani ba sai wanda Allah ya rubuta zai mutu wala hayatan ba kuma sa iya raya wani ba kuma sa iya raya kansu wala nusuran ba kuma sa iya ba kansu damar tashi sai Allah ya ga damar tashin su Allah ce wa qala allazina kafaru duk dai su ne waɗancan allazina takazzu min dunillahi aliha suke cewa in in hadha alquran in hadha illa ifkun wannan qur'ani da Muhammad yake zuwa yake karantawa bai kawai kirkira ce iftarahu kage ne yayi wa anahu alaihi qaumun akharuna aka samu wasu mutane kuma suka taimaka mishi akan wannan kage nashi suke ta faqad ja'u zulman wa zura Allah ce hakika sun zo da zalunci kuma da ƙarya bayan wannan kuma suka ce asatirul awwalina kai wannan qur'ani tatsuniyan mutan farko ce iktatabaha manzon Allah ya je ya rubuta ta ba dare ba rana fahitumula alaihim ake masa imla'inta bi mana tunda shi manzon Allah bai iya rubutu ba ba imla'i bane na rubutu imla'i ne na sama na ji an gane ko ake masa imla'inta bukuratan safiya wa asila da kuma yammaci to Allah ka samu dace yan uwa masu albarka za mu gane cewa qur'ani ya fi karfin kowane irin littafi ai at-taura da injila da sauran tafai da suka gabata baki daya ai kaga an saukar da su ne mai jimlatan wahida bi mana a dunkule lokaci guda ai sakamakon sun san attaura da injila da kuma sauran ma'ana littafan annabawa na baya an saukar da su ne a dunkule sai suke cewa to ai wai wani irin wannan wani irin littafi ne kai naka inda littafin gaskiya ne ai da an saukar da jimlatan wahida da an suka da shi lokaci guda sai Allah ya ba su amsa me ya ce musu linusabbita bihi fu'adaka mun saukan maka da shi ne daki bayan daki dan ya tabbata a cikin zuciyarka ya Muhammad an gane ko kenan duk abin da aka zo aka maka crashin dinsa lokaci guda aka danna maka shi da wanda aka bi daki daki yau aka baka darasi gobe aka baka darasi jiba aka baka darasi aka ɗauki wata ɗaya ko satika aka sake baka darasi da wanda kuma lokaci guda kawai aka buɗe lacca tun daga karfe takwas na safe har zuwa biyar sannan aka gama aka kulle dan Allah wace lacca ce za ta zama a zuciyarka to kaga wadda aka kasa ta daki bayan daki wadda aka yi ta ɗaya bayan ɗaya to su mi suke cewa me yasa ba a saukar da Qur'ani jimlatan wahida ba sai Allah ce linusabbita bi fuadaka dan mu tabbatar da shine menene a zuciyarka ya zauna yadda za a wayi gari ka kiyaye shi shi yasa lokacin da jibril yana karantawa manzo Allah yana bin sai ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jama'ahu wa qur'anahu yace karka damu karka yi sauri kana bin jibrilu dan ka kiyaye ka haddace a'a mu za mu cusa ma kira'ar kuma za mu cusa maka haddan ma baki daya an gani to shine Allah ya ce tabaraka albarkokinsa sun yawa bi mana albarkoki na kowane bangare ga albarka ne yanzu ya raya mu akwai albarka da ta wuce Allah ya yi ka musulmi ai babu akwai albarka da ta wuce bayan ya yi ka musulmi kuma ya kaddari ya rubuta maka ganin wannan wata mai alfarma ai babu kuma sannan akwai albarkar da ya wuce Allah ya baka lafiya manzo Allah yake faɗa a hadisi ingantacce man asbaha aminan fi sirbihi duk wanda ya wayi gari lafiya kalau a jikinsa ya wayi gari a gidansa kuma afiyan fi jasadihi kuma lafiya kalau ya tashi shi da iyalinsa wa inda hukuta yaumihi kuma yana da abincin wannan rana bi ma'ana ko babu a ajiye zai je ya fita ya kalato ya kawo kuma a ci manzo Allah ya ce wannan to kamar an hada masa duniya ne da abin da yake cikin duniya baki daya bi ma'ana ni'ima ta tabbata akan shi alkhairai sun yawaita to shi yasa ce tabarakal ladhi albarkokinsa sun yawaitu waye shi allazi nazzala alfurqana shine wanda ya saukar da alqur'ani me yasa ba a ce allazi anzala ba dan a nuna maka nazzala bi ma'ana ay yanzilu tadrijiyan yana sauka ma'ana a hankali a hankali amma kaga sauran littafan baya fa sai Allah ya ce wal kitabil ladhi menene nazala ba da kuma littafin da Allah ya saukar kafin shi kenan kaga littafan da anzala min qabl anzala min qabl kaga littafan baya anzala Allah ya ce ya saukar da su amma wannan fa sai ce menene nazzala bi ma'ana ya saukar da shi ma'ana daki bayan daki idan munasaba ta zo ko an shiga rudu ko ya za a yi sai Allah ya aiko Jibrilu ya je ya dauki aya ya je ya karanta wa manzon Allah kaga wannan an kashe wannan matsala kenan ko sannan in wata matsalar mata sake faruwa Allah ya aiko Jibrilu ya je ya ɗauki aya karanta wa manzon Allah haka aka yi ɗaya bayan ɗaya wanda in ka ba alƙur'ani cike yake da ire-iren waɗannan asbabun nuzul an gane to shine Allah yake cewa shine wanda ya suka da wannan alfurqan mai rarrabewa alkitab duk shine duk sababin sa ne an gane ko shine alkitabu shine alfurqan an gane duk wa'annan yana nuna irin menene abin da ya kunsa a tare da shi ala abdihi akan bawansa ba wani suna da Allah ya manzan Allah ya basu irin menene bawa a raba dan adam da bawa ya fi kowane su suna daɗi a ce ma kai bawan Allah ne ai ba karamin jin daɗi bane ba an gani shi yasa ya tabbata hadisi cewa babu yana daga cikin sunayen da Allah ya fi so a habbul asma ilallahi abdullahi wa abdurrahman sunayen da Allah ya fi ƙauna a doron ƙasa su ne Abdullahi da Abdurrahman domin shi ne ɗan adam zai taso yana shinshina yana mai jin cewa mai shi bawan mai rahama ne shi bawan Allah ne wannan yana ƙara wa ɗan adam jin daɗi domin suna yana bin mai shi shi yasa ake so ake sawa ma'ana mutum suna na ƙwarai shi yasa kaga manzon Allah a hadisi Abu Dawud Allah ya ƙara masa yadda a cikin sunan nashi ai kun ga habbabi yayi babin garurrukan da aka canza musu suna da kuma babin mutanen da aka canza musu suna wanda aka canza suna akwai na maza akwai mata an gane ku akwai kuma garurruka akwai alkaryu duk wannan ya tabbata ko yanzu ka taso ka ji ana kiran wannan suna mara kyawu sai ka ce a a daina kiran ka da wannan suna je ka canza zai kai declaration ka canza sunan ka baki daya ka dawo suna na kwarai dan manzo Allah ya ce duran alkiyama fa innakum tud'auna dismukum wa isma aba'ukum manzo Allah shi domin kowane dan adam ranar alkiyama za a kira shi da sunansa da kuma sunan mahaifinsa wani dan wane sannan kuma suna yana tasiri an gane ko ka sa wa yarka Aisha ka sa wa yarka Hafsa ka sa wa yarka Zainab an karanta mata ma'ana sirar Aisha an karanta mata sirar Zainab an karanta mata sirar Hafsa kaga kullun kokari za ta yi ta menene ta tasiranta da masu waɗannan sunaye to shi yasa ake gudun sunaye ma'ana marasa kyawu to shi yasa manzo Allah ya fi son wannan suna Abdullahi li yakuna lil alamin nadhira Allah ya aiko manzo Allah a wannan alfurqan din ne alqur'ani dan ya zama gargadi ga mutan duniya baki daya wannan al'alam kullu ma su wallah da abin da ba Allah ba alam ne kenan manzo Allah rahmatan lil ibad manzo Allah rahama ne ga bayi mafi girman bayi a doron ƙasa mutum da aljan an gane to kuma wannan ƙur'ani mu- a gargaɗi ne ga mutane da aljanu to wani zai iya tambaya waye shi wannan wanda ya suka da wannan alƙur'ani sai Allah yake bayanin kansa wannan ya sa kuskure ne mutum yake bayyana wani matsayinsa shi a karan kanshi ba a so domin ana son tawadu'u ko da kana da wasu ni'imomi to in dai ba kamawa ta yi dole ba to kai shiru da bakinka al'ummar ta faɗa da kanta amma kai kakka faɗa saboda menene tawadu'u shi Allah kuma me yake meye halinsa takabbur kun gane ko shi Allah menene yana da Allah yana da girman kai takabbur Allah yake da shi shi kuma bawa fa tawazu ake so yayi bawa ko yana da abu ya nuna bashi da shi bai kai ba amma ubangiji shine menene almutakabbiru mai girman kai mai jiji da kai mai takama mai nuna isa buwayayye gagarbadau kuma gagargasan masu gasa duk wannan shine wane ne Allah amma kaga duk wani wanda ba Allah ba ai ba gagargasan masu gasa bane ba duk wanda ya tsi- ya tsira ya kai to akwai wanda ya fi in kabuwa wali kulli sarimin nabuwa an gane ko duk i- iya kaifin takobi wata ran za ta menene za ta zaci shi duk iya jarintar doki wata ran za a tsere mishi amma sai waye sai ubangiji subhanahu wataala shine lama ne alima'a to shine yace zai maka bayanin kansa sai yace allazi lahu mulku samawati wal ardi wannan wanda ya aiko manzon Allah kuna cewa ƙarya ne ya kirkira yayi waye aiko manzon Allah gashi allazi lahu mulku samawati wal ardi shine wanda mulkin sammai bakwai da ƙasai bakwai duk yana hannunsa ba wani wanda yake taimaka masa walam yattakhidh waladan ko bai riki da ba hasali ma shi lam yalid ne wa lam yulad kenan sifar dan adam tana nuna kaskanta ta yadda yake bukatar da me yasa dan adam yake bukatar da saboda nakasashe ne saboda bai isa ba saboda bai kai ba amma wanda yake isasshen isassu ai kaga baya bukatar nazir baya bukatar sahiba baya bukatar walad an gane to shine yake cewa walam yatakil waladan bai riki da ba walam yakul lahu sharikun fil mulki sannan ko ba shi da wani abokin tarayya nazir kini a wajen mulki Allah subhanahu wata'ala bai ba Asiya wani Allahn ba shi kadai ne da Asi Asiyan kenan ko Asiyan kenan da African da Europe din da American baki daya duk na waye din nashi ne da saman da kasan din nashi ne haka ne amma babu yadda za a waye gari kai yanzu a dan tsugulutunka duk irin yadda aka baka wani iko dole sai ka nemi ne uzara sai ka nemi ministoci a matsayin ƙasa sai ka nemi kwamishinoni a matsayin menene jiha saboda ba za ka iya ba wani abu ba za ka iya gani ba ko manzon Allah kaga ai sai da ya rike sahabbansa haka ne wannan ya tura ya karɓo zakka wannan ya tura ya kai musulunci can wannan ya tura ya wa'azi wannan ya tura ya ne ya bada sulhu a guri duk wannan sifa waye sifa dan adam ce amma shi Allah ba shi da wani mataimaki an gane ko ko annabawa da Allah ya aiko su ai kawai yan sako ne ba mataimaka ba ne ba ka gane akwai bambanci tsakanin mataimaki da kuma menene dan sako an gane to Allah ya samu dace to shine yake ta wa khalaqa kulla shay'in kuma shine ya halicci komai wannan ashe komai komai tunda yace ashe komai ya shiga ni kai mala'iku duka da sauran annabawa sama ƙasa ruwa kiyashi duwatsu duka iska zafi sanyi wuta aljanna aljanu duka kulle shai ba wani abin da Allah ya togace wanda ba halittarsa ba shi yasa komai da ka gani halkan ne wa mulkan wa abidan komai da ka gani a duniyan nan halittar Allah ce kuma mai bawan Allah ne kuma Allah ne yake mulkin shi Allah ce faqaddarahu taqdira kuma shine ya kadarta shi kadarawa ya kadarta dan adam namiji ya masa kunnuwa biyu ya masa idanuwa biyu ya masa kofar hanci biyu ya masa baki da haƙora da labba an gane ko ya masa 'yan yatsu guda biyar ya raba wannan babban ɗan yatsa da sauran wannan ya fi wannan tsawo ga su nan dan ka ji daɗin riƙewa ya baka kafa ya baka dunduniya dan tafiyar ta maka daɗi in za ka dira ka iya dira da kyawu an gane ko ya zo ya maka ya yi dabba dabban nan ya yi mai kafa hudu ya yi mai kafa biyu ya mai tafiya a cik- a ruwan cikin shi duk wannan me yake nunawa haka ya kaddara ni ya ce in taka da kafa biyu wancan kuma ya taka da kafa biyu wancan kuma ya ja menene ciki a ƙasa wannan kuma ya tafiya da kafa hudu to malamai suka ce ko dai faƙaddarahu ta ƙadira bi ma'ana ya ƙadarta shi a irin wannan kama da irin wannan salo da irin wannan yanayi ko kuma faƙaddarahu ta ƙadira ya ƙadarta masa abincinsa da abincinsa ni ba zan iya cin abincin kare ba wala Allah kare zai iya cin abincina ni ba zan iya cin abincin kura ba wala Allah kura za ta iya cin abincina ba zan iya cin abincin ma'ana mai wannan gwazarma ba ba zan iya cin abincin kiyashi ba ba zan iya cin abincin sauro ba amma Allah ya kadarta wa sauro abincinsa doki abincinsa kare abincinsa aljanu ma abincinsu sannan kuma mu ma abincinmu mala'iku ma da akwai abincinsu me abincin mala'iku tasbihi da ambatan Allah to shi yasa Allah yake faɗa a watan sura sabbis rabbikal a'la sai ta alladhi khalaqa fasawwa wanda ya halitta kuma ya daidaita ta ya yi halitta ya daidaita komai akan tsari ya rufe ko'ina da ko'ina da Allah ya ga dama sai mu a ɗabi'a mu ba za mu sa tufafi ba sai muke yawo sangala an gani ko muke yawo zigidir amma sai Allah ya yi mu a wannan sifa kuma ya kimsa mana cewa mu sa tufafi amma yanzu da doki yana sa yana sa wando ne haka yake tafiya tsirara jaki na sa wando ne haka yake tafiya tsirara kare na sa wando ne haka yake tafiya tsirara kenan kaga ‘yan marainan kare a waje, ‘yan marainan doki a waje, ‘yan marainan komai ma a waje, amma naka fa, ka sa gajere, ka sa fan, ka sa gajere wando, ka sa dogon wando, duka kulle su. Allah ne ya kimsa maka wannan baiwar, Allah ne ya kimsa maka wannan filin ɗin, an gani ko? Kuma sannan Allah ne ya zo da za ka ci abinci, inda ba ka da kai, to da sai ka tura abincin a hanci, ko ka tura shi ta kunne. kar ku ɗauka fa wannan abin sudufa ne a ba sudufatan ba ne ba tsari ne a tsare yake kar ku ɗauka kawai haka banza banza abin yake a ba banza banza yake ba wallahi tsari ne ya tsara ya ba kowace irin dabba abincinta ya ba kowane irin ƙwaro abincin shi ya ba kowane irin dabba abin shanta ya ba kowane irin ƙwaro abin shansa wannan tsari ne wannan ba zai ci abincin wannan ba wannan abincin wannan kazanta ne a gurin wannan duk wannan ba Allah bane ba to haka wasu malaman suka ce fa qaddarahu taqdira wa takhadhu min dunihi aliha amma duk da wannan wanda aka waye gari mulkin samai bakwai suke hannunsa da mulkin kasai bakwai suke hannunsa kuma bai rikida ba kuma ba shi da abokin tarayya a cikin halittarsa kuma ya halicci komai amma duk da wannan matsayi Allah ce wa takhadhu min dunihi aliha kaga wani ja'irci amma sai suka raki wani Allah ba Allah ba a matsayin Allah da Allah wannan an yi adalci ba balansin ba kun adalci ba kun yi zalunci an gane ko wannan kuma da kuka rika a matsayin Allah la ya khuluquna shay'an yau inda a ce ma allolin da suka rika bayan Allah a ce su ma suna da wata duniyar su da suka yi ko suna da wata halitta tasu ko wanda suna ga ƙarfinsu ya kawo su gogayya da halittar Allah to suna da ita ba su da ita la ya khulquna shay'an shi ko a can gurin wa khalaqa kulla shay'in kun gani ko can shi wa khalaqa kulla shay'in nan kuma fa la ya khulquna kulla la ya khulquna shay'an shine mai halittar komai su kuma fa ba su halitta komai ba to kaga ashe ba ba ma gwaji a gwada su ma da Allah cutuwa ne Allah ce bal ma uhum yukhlaqun kaga ai kuma tsiya ta kare tsiya ta kare a nan gurin da a ce sun iya samar da kansu ba Allah bane yayi su to da wannan alamu ne sun dan taka wani matsayi to amma mutumin da saboda lalacewa da kasawa ya kasa iya samar da kanshi yayi kanshi to kuma ina ne zai iya halicci wani bayan shi kaga lalacewa ta zo sannan Allah ce wala yamlikuna li anfusihim darra sannan a karan kansu ba za su iya kare kansu cutuwa ba in Allah ya ga dama sai ya sadado musu miciji ya sare su in Allah ya ga dama sai ya kawo dabbar daji ta cinye su in Allah ya ga dama sai ya dora musu ciwon ciki ko ciwon baya ko ciwon kafa ko basir ko hawan jini duk waɗannan cututtuka inda su isassu ne to sai su hana abin ya same su shi yasa kullum karka damu kanka don wani ya yi ta'annuti a kanka ko ya yi ta'annuti a kan wani a kan zai yi kaza ko ba zai yi kaza ba duka je kai azkar Allah ya fi shi shi a karan kansa bai sai wa kanshi ba nawa mutum zai kwana da takidin zai cutar da wani amma sai waye gari kuma shi da lafiya kuma ko kuma kafin lokacin zaluncin kuma sai Allah ya dauki ransa baki da nawa aka yi to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wala yamlikuna li anfusihim darran ba sa iya karewa kansu ma'ana cutuwa wala naf'an ko abin amfani wanda ba zai iya kare kansa cutuwa ba da kare cuta da jawo amfani wanne ne ya fi wahala wanne ne ya fi sauki eh ai kare cuta ya fi sauki ko ba ku gane ba kare cuta ya fi sauki saboda kare cuta wani ne zai zo ya yi sai ka kare amma shi jawo abin amfani yana da wahala sai da hikima sai da dabara sai da kwarewa da iyawa amma cutar da gaci za a dake ka ko kaza zai same ka ka kasa ingijewa kar wannan abin ya same ka to ina kuma za ka iya ma'ana kirin haɗa waɗansu abubuwa ka ba wa kanka amfani ai kaga da wahala shi ta annutin da za a yi a zalunce ka ya fi sauki amma idan kana son jawo abin amfani yana da wahala to shi yasa Allah ya fara cewa ba za su iya amfanar da kansu karewa kansu da abin sharri ba ba za kuma su amfani da kansu ba wala yamlikuna mautan ba su kuma sa mallaka mutuwa a karan kansu a nawa ne idan bala'in ya musu su ce za su halaka halaka kansu kuma sai ka gaba sun yi abin halakawa amma saboda Allah ya fara azabta da su tun a gidan duniya sai ya jinkirta musu da awoyi numfashin bai taho ba suna jin wannan zafin bala'i to wanda ba zai iya karewa kansa ma'ana cuta ba zai iya sa wani mutuwar kuma ba zai iya ba wala hayatan wala nishura kenan da rayuwar da mutuwar da kare cuta da abin amfani da yana hannun waye yana hannun Allah Allah ce wa qala allazina kafaru duk da wannan duk da wannan sifa da bayani da Allah ya suna cewa in hadha illa ifkun iftara kai wannan kirkire ma'ana ƙarya ce kirkirariya ƙarya ce aka sana'anta ta an gane ko shi yasa in za ka shafa wa kanka ruwa dan mutum ya jefe ka da baka kalma wa anta bare ko ya maka ta maguzawa dan Allah zaka damu to yanzu ga shugaban halitta ma ƙarshen abin da aka faɗa masa ku kalli abin da kyau fa wanda ya fi kowa tsarki a cikin mutane ga abin da suka ce in haza illa in ifkun iftara kai wannan kirkira ce ƙarya ce kirkirariya kaga na farko sun dora sun yi menene sun ƙaryata Allah saboda qur'ani gashi Allah ya faɗa nazzalal furqana sun ce ƙarya ne ifkun ne sannan sun ƙaryata manzon Allah sannan sun ba ƙur'ani siffar ƙasƙanci da ƙarya da tatsuniya wani gun sun ce ƙur'ani waƙa wani gun kamar nan sun ce a saturul awwalina wani gun kuma sun ce menene shi manzo alama mahaukaci ne bai ma san abin da yake yi ba to shi yasa idan an siffarta manzon Allah da wayannan ƙaƙen maganganu to kuma kai waye zaka damu wai fa dan iska ya ce mini ko kuma dan banza ya ce mini to kai ai ba dan banzan bane ba zaka damu ai dan banza ya ce kai shine ba shi bane ba dan iska ya ce kuma kai ba dan iska bane ko dan iska ne kai to me abin damuwa ya ce maka dan banza ya ce maka dan iska ya ce maka shege kai ba shege bane ba to me abin damuwar ka shi yasa in ya ce maka dan banza ko ya ce maka shege ko ya ce ma tsinanne manzon Allah ya faɗa a hadisi Abu Dawud Allah ya kara masa yadda ya fitar da hadisi yace manzon Allah yake cewa duk wanda ya sifanta wanda wata sifa ko ya zage shi da abin la'ana idan wannan zagin ya tafi idan ba mazauna a ga wanda ka zaga ko ka siffanta kanka zai dawo in ya ce maka shege to kenan waye shegen shi ne shegen in ya ce dan banza waye dan banzan shi ne dan banzan to dan me zaka damu kai ba shege bane ba kai ba dan banza bane ba saboda haka babu wani abin damuwa kenan me ya kamata mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya tsara wa bayi cewa dole su kwaikwayi manzon Allah su ɗabi'antu da halin irin na manzan Allah wani hali ne na manzan Allah banzan Allah ya haƙuri da ke da shi banzan Allah juriya yake da ita baki ɗaya to gashi dai an sun fata shi da wannan kalma an ce kirkira yayi wa anahu alaihi qaumun akharuna ai wasu mutane suka taimaka mishi ma yake wannan hada ma'ana alqur'ani duk ƙarya ne Allah ce faqad ja'u zulman wa zura sun zo da zalunci babba me zalunci aji abu ba mahallin sa ba me zuran kuma ƙarya sun ce qur'ani ba ba Allah bane ya aiko manzon Allah sun ce qur'ani ƙarya ne sun ce manzon Allah ma ƙarya ne Allah ya ce wa qalu asatirul awwalin suka ce ma kai tatsuniya mutan farko ce to ku ga wani abu guda ɗaya su fa tun fa kafin Allah ya ba manzan Allah annabta sun san manzan Allah bai iya rubutu da karatu ba sun san wannan kuma sun yadda to don Allah ba don ƙeƙa ma'ana shegantaka irin ta kafiri ba wanda ka san bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ina za a je a bashi dictation na wannan gagarumin aiki da me zai rubuta da me zai karanta kaga duk wannan yana nuna mana cewa ashe Allah subhanahu wata'ala akwai hikima da ya aiko manzon Allah ummi kamar da na sha faɗa muku cewa shi sifa ta ummiyantaka ga manzon Allah kima ce amma ga wani manzon Allah na ƙasa ce a ce manzon Allah bai iya karatu ba bai iya rubutu ba kuma ga ƙur'ani Allah ya bashi wanda ya fi kowane irin littafi baki ɗaya ba za a iya kawo irin shi ba sura irinsa ko aya irin shi don Allah wannan ba ni'ima bace ba to amma yaya wannan bai ba su abin sha'awa su musulunta ba to Allah ya sauke to shine Allah subhanahu wataala yake cewa suna cewa ai tatsuniya ce ta mutan farko a manzon Allah yake zuwa ake masa dictation yana karantawa safiya da maraice wannan kuma ƙarya ne Allah ya sauke na قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما to kaga dai a farko Allah ya faɗa masu waye shi wannan ƙur'anin da Rasulullah ya zo ke faɗa muku an saukan masa waye saukan mishi ga wanda ya saukan masa sai Allah ya sake rufe magana cewa ka faɗa musu an zala wallazi ya alamu sirra wannan da ya san sirrin ɓoye da bayyane shine wanda sirrin sammai bakwai da ƙasai bakwai shine ya sauka masa don alƙur'ani innahu kana gafuran shi kuma wannan Allah mai yawan rahama mai yawan gafara ne rahiman kuma mai yawan jin kai ga bayansa ne saboda haka jin kan Allah ya yawaita rahama Allah ta yawaita shi yasa duk wanda aka wayi gari har ya ɓata wa Allah rai bai gafarta masa ba wannan mutum ya yi asara saboda gafara Allah ta yawaitu rahama Allah ta yawaita jinkan Allah ya yawaita amma ya kai bawa duk wannan irin mamakon rahama da mamakon jinkai ka kasa yin abin da Allah zai gafarta maka anya baka zama mutum banza ba duk irin wannan rabar rahama da Allah yake yi duk irin wannan ruwan rahama da Allah yake yi amma a ce bawa ya kasa aikin da Allah zai gafarta masa الله كيشم نعم
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ترى الله كغا وانا أبو ماماكي سوتاري دان أدم باشي دوايو wai yanzu nan su ne suke ba wa Allah tsari wai su suke ba Allah shawara wai inda wannan annabin gaskiya ne ai da kamata ya ai kaza me yasa inda annabin gaskiya ne ai da kamata ya aiko duk Allah ya rasa wanda aiko sai kai sai mala'ika to da Allah ya aiko ka to da kamata ya aiko ka da mala'ika duk inda ka je kai wa'azi mala'ika ne ce eh gaskiya ne ni ne shi da Allah ne ya aiko shi da Allah ka ji fa ko kuma inda inda inda inda kai annabin gaskiya ne dan menene ba za a ɗauko wanda yake babba a cikinmu ba mai kuɗi mai dukiya amma sai a je ƙarshen gari talaka wanda sai ya yi kiwo zai ci abinci kaga wannan wai su abin da suke so inda shi Allah ya yi shi ne za su karɓi wannan gaskiyar to yanzu wannan ai ra'ayinsu ne ra'ayin wani kuma irin wannan ne wani kuma da sai ya ce ai da sai ai koma aljani ba haka bane ba wani ya ce kuma da sai ai koma mace to kenan Allah zai zama kenan ba shi da wani tsari a karan kansa a matsayin na Allah ba haka bane ba shi yasa tsarin Allah ɗaya ne dole ne tunda kai ne kaskantacce ka bi tsarin Allah in kun ga wannan gaskiyar ta muku a haka ku karba a matsayin manzan Allah manzan Allah ne a matsayin Qur'ani littafin Allah ne in haka bai muku ba duk shikenan wannan mai sun kuma dawo to wai me yasa wani irin annabi ne wannan ya akulu tsama yana cin abinci wani irin annabi ne wannan yana zuwa kasuwa yana kasuwanci sai Allah ya kama su akwai wani annabin da muka aiko wanda ba dan adam ba akwai wani annabin da muka taba yi wanda baya cin abinci akwai wani annabin da muka taba yi baya zuwa kasuwa eh fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna in ba ku sani ba a tarihin baya ba mu taba aiko wani annabi baya zuwa kasuwa ba ba mu taba aiko wani annabi baya cin abinci ba dan me za mu aiko wannan ba irin wa'ancan na baya ba to kaga sun san labarin annabawan baya ga irin siffarsu da halayensu to dan me suke ta'annuti ga Allah subhanahu wata'ala kaga kin gaskiya ne kawai kawai ma'ana inadi ne to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalu ma li hadha rasul suke tawo wani irin annabi ne wannan ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswa wannan kuma yake ƙara nuna maka wani sani daban cewa manzan Allah shine shugaban malaman duniya baki daya kenan duk wanda ya kai ga malinta yana sana'a kuma yana kasuwa ashe kenan kaga a hali na manzan Allah manzan Allah shine sufi na ƙarshe shine shugaban sufaye shine shugaban alarammomi shine shugabannin malaman tsangaya baki daya ba haka bane ba amma manzo Allah bai tsaya daki yana ta bada darni ba manzo Allah bai zana yana buga kasa ba manzo Allah bai tsaya yana cin sadaka mata da samari da yan kasuwa su kawo masa ba haka ne manzo Allah yana kasuwa yana cin abinci yana hada-hada yau da gobe kenan wanda yake nuna maka cewa duk wanda zai kwaikwayi manzon Allah to bai zama ci ma zaune ba shi yasa in ka bi tarihin manzon Allah ba ka sulu bane ba manzon Allah ma'ana ba shamajika bane ba manzon Allah yana da karfin sa a bangaren kasuwa manzon Allah dan kasuwa ne a bangaren mu'amala manzon Allah yana iya mu'amala a fagen daga manzon Allah barde ne an gane ko ma'ana jarinta manzon Allah sadauki ne an gane ko a bayarwa manzon Allah kamar iskar safiya yake kenan kaga shi manzan Allah all round ne komai ya ji gam a gurin manzan Allah ba inda za ka wayi gari da ake so a ga dan adam a guri face manzan Allah ne lamba ɗaya a wannan guri to kenan kaga wannan zai haska ma cewa ba wani dan adam da zai ji cewa shi malami ne a ce ba shi da abin yi dole a same ka kana da sana'a ko kana da kana aiki ko kuma kana kasuwa ka je kasuwa ka dawo ka ba da ilimi ka je gurin aiki ka dawo ka bada ilimi na yi imani malintakka da alarammancinka da kai sahabin manzan Allah ba amma sahabi ya yi bara ya yi roƙo manzan Allah ransa ya ɓaci ya ce ɗauko mayafinsa ɗaya ya sayar aka ɗaga aka ba shi kuɗin mayafin manzan Allah ce ka je ka haɗa gatari ruwansa da kuma ƙota ko kake zuwa jeji kana yo ice kana kawo gari kana saidawa ni kuma na imani wannan sahabi wannan sahabin ya fi duk mutan duniya yanzu baki daya ko ba haka bane ba to amma ku ga irin yadda manzon Allah ya shirye da shi to yanzu wane ne zai ce wai shi alaramma ne ko shi malami ne ba zai je nemi abinci ba idan mun zo mun nemi taimako a taimaki addinin Allah da me zaka ba mu eh kullum musulunci yana ginuwa ne da abin da al'umma suka bayar to ka ki zuwa ka nema kai kullum dan mika hannu ne manzo Allah kuma yace yadul ulya khairum min yadis sufla hannun sama yafi hannun ƙasa amma kai kullum sai Allah baku mu samu kullum Allah baku mu samu to wannan kuskure ne duk wanda yake bin tabarkin sunna to ya je nema abinci duk wanda yake bin tabarkin sunna ya daina bara duk wanda yake bin tabarkin sunna ya daina maula ko ba haka bane ba ya daina timasanci ya daina roƙo ka je ka nema shi yasa ka ga mutum wai da ƙarfinsa da komai nashi amma ya zauna baya aiki kawai sai dai daga wannan inuwa sai wannan inuwa sai kullum aje gurin wannan mai kuɗi aje gurin wannan me sai za ka yi wannan tafi kasuwa ka yi dako in kun saurari wani kwanan nan ana fira da shi a kasuwar kwari ya ce da sai da fiya wata ya fara daga fiya wata ya fara dako wanda yanzu yana da kamfaninsa mai zaman kanshi kuma cikakken kamfani to amma mu wai idan mun ga mu kamar dangin mu mu suna da wani matsayi a gari ko kuma na yi dan wani karatu na cikin cokali ai abin kunya ne ina da ilimi to wannan abu ne mai sauki tafi ƙauyen da ba naku ba ba shi kenan ba sai ka je kai bola bola ma bayan wata biyu wata uku kai wanka ka dawo garin ku kaɗa me ba shi kenan ka likwance ba amma sai ka zauna daga wannan inuwa sai wannan inuwa sai gindin yan siyasa sai sai bin maula da ya za ka yi aure haka za ka yi aure da ya za ka tarbanci ‘ya'yanka ‘ya'ya yanzu in ba ka da kuɗi ma tarbiyyar ma ba ta yiwuwa to shi kenan haka za ka rayu kai shi kenan kullum daga gindin wannan bisha sai gindin wannan tebur da sai gindin wannan gada ke kuma ki koro shi daga gida ki ta tafi neman abinci ki ce ya fita ya tafi neman abinci Allah ya sauke to wannan da yana nuna mana cewa annabawan Allah musamman annabin mu ma'ana yana da abin yi kun ga duk sauran annabawa suna da sana'arsu to shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin suna cewa wani irin annabi ne wannan yana cin abinci kuma yana tafiya kasuwa iya haka ne ai ɗabi'ar al'ummar sa bari ma ku misali ai bahaushe yana cewa wai in ka je gari da jela kai ma sai ka menene kai ma sai ka tsara taka ai abin da zai zama jinasi Allah yaya za a yi ya sanya ɗan adam a doron ƙasa ga halin ɗan adam yana ci yana sha yana aure yana haihuwa yana mutuwa kuma sai ake so a canza masa rayuwarsa da yana kan abin da ba daidai ba yanzu ake so a gyara shi to don Allah wa ya kamata ya zo da wannan umarnin gyaran aljani eh ko kuma ana- ko kuma mala'ika a'a aljani ba zai dace da shi ba ɗabi aljani daban ɗabi'a kuma ɗan adam daban kai mala'ika ma ba zai dace da shi ba ɗabi'ar mala'ika daban ɗabi'ar annabi daban waye zai dace da shi ɗan adam ɗan uwan shi wannan yasa Allah ya aiko manzon Allah dan mu kwaikwayi abubuwa da masu ɗimbin yawa Allah ka samu dace to shine yake cewa walau iskita laula unzila ilaihi malakun ina ma an sa aiko masa an saukar masa mana da mala'ika an gani ko fa yakuna ma'ahu nadhiru nadhira sai ya kasance mai wa'azi mai gargadi a tare da shi bi mana duk inda ya je ya faɗa zai ce eh gaskiya ne duk inda ya je ya faɗa zai ce eh tabbas haka ne ba ƙarya yake yi ba kaga wannan shirme ne an gane ko ayulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura to kaga duk wannan fitsarin su ne ba fitsarin Allah bane ba wai su ba za su ji wannan gaskiya ba tunda ba ga tsarikan da ya kamata Allah ka ba ka ba ai haka ne ko saboda su ga abin da suke so Allah ya yi kuma Allah bai ba Allah ya sauke to shine Allah subhanahu wataala yake faɗa min karanta mana انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا kun gani Allah ya ce unzur kalli kaifa darabu lakal amsala kalli suka buga misalai shi in an- in ya wani irin annabi ne yana cin abinci wani irin annabi ne yana zuwa kasuwa wani irin annabi ne zai je wa'azi shi kadai ba mala'ika wannan misalan nasi ne duk fa wannan an nuna muku cewa duk Allah ya yi bayanin waye Allah in baka gane ba ma Allah gashi ya karanta maka tun da kake a duniya baka taba jin wani ya ce wannan saman tawana bace ba baka taba jin wani ya ce wannan kasan tawana bace ba amma yanzu an zo an faɗa ma ga mai saman nan ga mai kasan nan kuma ga alamunsa me yasa ba za ka yadda ba kuma ya kalubalance ka shi mai saman nan da ƙasa shine yayi sama shine yayi ƙasa shine yayi kaza shi ya halicce ka in ba shi ya halicce ka ba to kashe kanka da kanka kuma ka dawo da kanka bayan awa ɗaya ba shi kenan ba in kuma ba shi halice ka ba ɗauki wuta sa a jikinka za ta ƙona ku ba ta ƙona ba wannan in kai kana girman kai kai ba halittar Allah ba ce ba to amma wuta ta yadda ita baiwar Allah ce ba haka bane ba to yanzu sai a yi karo da bawan da ba- da ma'ana bawan Allah na gaskiya da Allah ƙarya kun gane me nake nufi ita wuta ai ta yadda ita baiwar Allah ce ko kai kuma ka ce kai ba bawan Allah bane ba ba Allah to mu mun yadda wuta baiwar Allah ce to yanzu ai karo eh ai karo a gawa zai ka da wani ko ba haka bane ba mu sai mu dauko ba baiwar wannan wanda kace kai ba bawansa bane ba sai mu ce to bari mu dandana maka mu ji in kai Allah gaskiya ne hana jin wannan zafin zai hannu amma shi wancan Allah da yake gaskiya ne wutar ta ruru ta yi kuna amma Allah ya ce ku ne bardan wa salaman ko to kai ka irin wannan mana eh ko kuma a'a kai ma ka yi wutarka amma ba ta kuna sai dai sanyi ku gane me nake nufi a'a ya ko dai ya yi ko dai ya hana kansa ya kone da wutar Allah gaskiya ko kuma ya yi wutarsa ita kuma ba ta kuna sanyi take badawa zai iya ba zai iya ba shi yasa zaka ga cewa kawai duk masu ilhadi da cewa babu Allah ko ilhadi da Allah ba shi halitta ba ƙarya ne wallahi fidira ingantacciya tana tabbatar da kadaitaka Allah subhanahu wataala in kaga kwakwalwa bata karɓi wannan ba sai dai mahauka ce kwakwalwa amma in dai mai hankali tana kan fitira ta ma'ana ta yadda Allah shine Allah kuma wahdahu la sharika lahu to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa kalle da suka buga misali fadallu sun bace fala yastati'una sabila ba za su iya dawowa kan tafarkin gaskiya ba dan menene shi yasa malamai suke cewa wallahi duk lokacin da mutum ya bace ya ƙi karɓar gaskiya a yana bin waccan ƙaryar abin da ya bayyana a gare shi yake bi da izinin Allah kafin ya bar duniya sai Allah nuna masa gaskiya amma duk wanda ya san gaskiya ce amma saboda ba shi ya zo da ita ba ko saboda yana ga in ya karɓa ya kasa ko saboda kaza ko saboda kaza to wallahi zaka ga cewa in ba gamdakatar Allah ya masa ba haka zai mutu amma duk wanda yake neman gaskiya zaka ga tsawon lokaci yana bi a hankali Allah zai mai gamdakatar saboda Allah ba zai taɓa barin mai wahala ya wahala wahala banza ba shi yasa Allah ce wallazi da jahadu fina lanahdiyannahum subulana ku kalli Salman al-Farisi albayisu alal haqiqa ko yadda ya ta tafiya daga nan zuwa can daga nan zuwa can dai na meme ne gaskiya ya same ta ya same ta to duk wanda ka same shi a matsayin mai wa'azi ne ko a matsayin mai karantarwa amma yana wannan bil haqqi da gaskiya shi abin da ya bayyana a gare shi wannan shine gaskiyar to da izinin Allah ba zai mutu akan ta ba ba zai mutu akan wannan bata ba sai Allah ya dawo da shi daidai amma wanda kawai hasada ce kiyayya ne ko kuma a kawai dan sabawa ne ko in nayi kaza wani zan faranta masa bari in masa abin da ba zai ji daɗi ba to kaga damu wannan ba gaskiya yake nema ba ba kuma zai taɓa samun ta ba to shi yasa kullum mu ke ganewa a zuciyarmu in kai wa'azi wa'azinka aiki ne kadai amma kimsa wannan wa'azi da karɓuwa na ubangiji ne an gane ko kai iyakacinka menene wa'azantarwa ko manzan Allah duk hikimar manzan Allah da balaga ta manzan Allah da fasaha ta manzan Allah bai sai tsaga kirjin bawa ya tusa masa shari'a ba abinda kadai Allah ya hore manzan Allah wa'azi da kuma usulubi mai kyau na wa'azi an gane ko amma yaya za a yi wani sai ya karba ko ya karba wannan ba aikin manzan Allah bane ba lasta alaihim bi musaidir an gane ko ilnama kawai me za ka yi wa'azi to shi yasa kullum mu a matsayin mu na dan bayi muke yadda cewa iyakacin menene wa'azi abinda zai biyo bayan wa'azi addu'a Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun wannan shine aikin mai wa'azi ba hukunci ne aikinsa ba kawai ya faɗa Allah ne mai kimsa basira Allah ne mai kimsa kuma hikima baki daya duba da yanayi na lokaci zan takaita anan abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kuskure ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله